الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a talatin ga watan zulka'ada shekara ta dubu da dari hudu da talatin da bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma biyu ga watan tara shekara ta da sha shida. lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na ashekul imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata na wai hotuna na koyon arwalla da sallah za a iya kafa su a cikin masallaci baya halatta ko da an shafe kan gane ko abin da ya kamata sai a wannan a kafa su in ma a kofar masallaci sharaɗi shi ma ya zamanto an shafe ka domin galibin waɗannan hotuna da suke zauwa na koyon arwalla ko sallah to za ka ga shi fuskar mutumin wato an shafe ta babu surar fuskar shi ba daman duk wani abu wanda yake na sura canza shi ya zama wajibi ta yaya za a canza shi shine a ruguza misali bangaren halittar kamanka kamar yadda akwai hadisi ingantacce a kan haka idan da haka za ka ga irin waɗannan surori an shafe sifar fuskar an bar sauran gangan jikin to a cikin masallatai baya dacewa domin masallaci duk wasu abubuwa na hutu da zane ba su dace da shi ba yan fa'ida ta karantarwa ce to a karantar da mutane a ilmance ma'ana su fahimci yadda alwallar take da yadda sallar take kuma ita kanta sallah da ake zuwa a yi ta ba a yi a masallaci karantarwa ce ta musamman wanda bai iya ba yana zuwa cikin jama'a zai koyi yadda abubuwa da yawa daga cikin hukunce hukuncen sallah sai dai ya rage masa ya je ya tambaya abu kaza a cikin sallah menene matsayinsa dole ne ko kuma mustahab sunna ce mustahab na'am kamar mi wani misali mutum ne zai yanka laye shi da iyalinsa wannan hani na yanke farce da aske gashi shin ya hada hadda yaran nasa ko iyalin nasa ko kuma shi ne yake banta da shi wannan hani nassi na hadisi abin da ya tabbatar duk wanda yake da nihin yin layya tashi ta musamman to shine aka hana ya yanke farcensa ko ya aske gashinsa wanda za a yi layya a madadinsa kamar kankanin yara wanda yanka ne za a yi gaba ɗaya har su a yi tarayya a cikin ladan da mata da sauransu an gane ko in har ba su da tasu ta musamman to su yana halatta su yanke farcensu ko su aske gashi domin hadisin na ummu salama Allah ya kara mata yadda take faɗa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idza dakhala al-ashu wa arada ahadukum an yudhiya fala yamassanna shay'an min sha'rihi wa dhufri aw kama qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa cewa idan goma na farkon zulhijja suka kama ɗayan kunanihin yin layya manzo Allah ya ce kada ya taba komai wato na gashinsa da farcensa hatta yubahiya sai an kai lokacin da ya yanka layyarsa a shahid anan cewa wa arada ahadukum an yubahiya ɗayan ku yayi nihin yanka layya don haka malamai anan suka ce duk wanda ba ya da nihin yin layya wanda ba shi da layya to wannan hani bai shafe shi ba ko wanda za a yi layya a madadinsa shi ma wannan bai shafe shi ba ƙarin fa'ida misali mace ce take da layyata ta ta musamman shi za ta iya yin kitso ko ba za ta yi ba domin ta hanyar yin kitso wani lokaci gashi yana zuba ba matsala tana iya yin kitso saboda gashin da yake zuba ba a kiran shi aski shi abin da baya halatta mutum ya aske wani gashi na ɓangaren jikinsa na koma ina ne ko ya yanke farcensa idan yana da niyyar yin layya sai an kai lokacin da ya yanka layyarsa wai wanda aka saya musu su yi tarayya aka ba su kwarai domin ya zama mallakarsu tunda ya zama mallakarsu sun mallaki kenan yin layya suna da nihin yin layya su ma baya halatta su taba su yanke farcen su ko gashinsu saboda duk abin da ka ba wani kyauta ko ka bashi sadaka to ya zama mallakar shi tashi ta rage ya san yadda zai yi da shi na'am magana yawa wai lokacin da limami yake ba shin ya halatta mutum ya yi magana ko baya halatta kwata-kwata baya halatta an gane ku baya halatta mutum ya yi magana duk wanda ya yi magana to ya zubar da ladan sandar juma'a ma'ana irin kwabarar da ake samu illa kasancewar juma'ar ta tsaya masa matsayin wato azhar amma ladan da ake samu na da fadla ta halarta sallar juma'a to ba shi da shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa yake cewa wa man massal hasa faqad laba duk wanda wato ya share kasa kamar misali zaka ga mutum idan ya zo yana share kasa yana gyarawa kamar yadda lokacin a wancan lokaci masallatai ba a shimfiɗe su da shimfiɗu kamar yadda masallatai suke a yau idan mutum ya zo sai ya gyara ƙasa ya gyara inda zai zauna da inda zai dora goshinsa to zan Allah sai ya ce wa man masal hasa duk wanda ya share tsakuwa ma'ana ya daidaita manzon Allah ya ce fa kada laga shi ma yayi lagawu ma'ana ya zubar da ladan juma'a shi to an ce wanda ya share ƙasa ina ga wanda ya yi magana tare da cewa akwai hadisi wanda yake faɗa cewa man takallama yawmal jumu'a wal imamu yaqtu an gane ku wal imamu yaqtu fala yake cewa duk wanda yi magana a ranar jumu'a alhali limami yana ba duk da cewa hadisin ya dan kwanta mana kuma akwai bincike game da matsayinsa insha Allah kenan sai dai a darasi na gaba ba laifi ana iya sake ta shi hadisin cewa yake man takallama yawmal jumu'a wal imamu yakhutub wa huwa kama salil himar yahmilu asfara wa man qala lahu an sit fala jumu'ata la an gane ko kenan za mu bincika mu ga matsayin hadisin shin ya inganta ko bai inganta ba na'am kamar ni wayanka da hagu kamar wanda yake ba hagu ne ba hagu ne ba ko da mutum ba ba hagu ne ba ne ya halatta ya yanka da hagu a gane ko illa kasancewar in za ka iya da dama da dama ya dace kai in ba ka iya yanka dabba da dama to da hagun ba da jinki yana iya yanka darasi da ya gabata da taimakon allah tabaraka wa ta'ala muna ji cikin kitabul wakala mun tsaya ƙarshen babi na bakwai baban da ke bayani game da cewa idan mutum ya yi kyauta ta wani abu ga wakilin jama'a ko ga wanda yake nema musu alhurma yaya matsayin wannan kyauta take wakili ne aka wakilta shi ya wakilci wata jama'a da ya tafi sai aka yi masa kyauta ko kuma wani ne jama'a suka tura shi da sunan ya nema musu alfarma sai aka nema aka bashi alfarmar aka yi musu kyauta menene matsayin wannan kyauta shi tashi ce shi kanshi ko kuma tashi ce da jama'ar da suka wakilta shi an gane ko ainihin kyautar ne malam ya yanke shi wato hukunci cewa jaza wannan kyauta ta halatta shine a ƙarƙashin baban wato malam sai ya zo mana da hadisi na marwan ibn al-hakam da shi da al-miswar ibn makrama Allah ya kara musu yarda wato sun ba urwa ibn zubair labarin cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato ya tsaya a cikin su wato ya tsaya a cikin su lokacin da tawagar hawazi wato suka zo ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama matsayin suna musulmi a lokacin nan fasa'aluhu suka tambayi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam an ya rubda ilaihim amwalahum wa saryahu cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya dawo musu da dukiyoyinsu da ribatattun bayansu domin su kabila ta hawazi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya tura musu 'yan samani suka kai musu ɗauki da farmaki suka ribace dukiyoyinsu suka ribace kuma matansu da 'ya'yansu shine sai suka hada wasu wakilai daga cikinsu suka turo su da sunansu nema musu alfarma wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama cewa a dawo musu da dukiyoyinsu wato da matansu da 'ya'yansu da aka ribaci domin sun musulunta a lokacin nan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da aka faɗa masa haka sai ya ce a haƙul hadisi ilayya asdaku manzan Allah ya ce mafi soyuwar labari a guna manzan Allah ya ce mafi gaskiyarsa lalle kun zo kun faɗa mun kun ce jama'ar ku sun musulunta to amma ku san da cewa fa mafi soyuwar labari a gona maza Allah ya ce mafi gaskiyarsa sai ce faktaru ihda ba'ifataini imma sabiya wa imma mal tunda haka ne kun musulunta kamar yadda kuka faɗa maza Allah ya ce to mun karbi alhurmarku neman alhurmarku ku zaɓi ɗayan wato abubuwan nan guda biyu lafazin fa'ifatai musanna ne na fa'ifa fa'ifa bi ma'ana kifatu min shi yanki na wani abu manzo Allah ya ce ku ne ku zabi ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa biyu in masabiya wa in malmal ko mu dawo muku da ribatattun bayinku matanku da 'ya'yanku wa in malmal ko kuma mu riƙe matan da 'ya'yan wato mu ba ku dukiyarku faƙadu kun tusta a naitu bihim maza Allah ya ce tabbas wato na saurara musu na saurara musu na jinkirta musu a gane ko maza Allah ya ɗan ba su lokaci na su tsaya su ma kansu kiyamullai ma'ana su ma kansu wa'azi su zo su ne kauya to amma ba su zo ba har sai da wato 'yan samami na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama suka kai musu dauki shi ne ya ce baga dukkan tusta a naitubi manzan Allah ya ce tabbas ya ce na kasance na jinkirta musu shi ne wato marwaitan suka ce wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallaman tabarahun bid'a asharata laila hina qafala min at tabbas manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya saurara musu wato kwana goma sha wani abu akan yi amfani da lafazin yau ana nihi yawmun wa laila akan yi amfani da lafazin laila ana nihi yawmun wa laila shine yace na saurara musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya saurara musu tsawon kwana goma sha wani abu lokacin da ya dawo daga bayi فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين a lokacin da lamarin ya bayyana gare su suka tabbata suka yi sanin cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mai dawo musu da abin da suka nema gaba daya illa ihda qa'ifatayn sai ɗayan abubuwan biyu in ma dukiya in ma matansu da 'ya'yansu sai suka yi shawara da junansu shine ya ce ƙalu sai suka faɗa ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na taru sabiyana suka ce mun zaɓi ribatattun bayanmu matanmu da 'ya'yanmu muke buƙatar a dawo mana da su a lokacin nan faƙamar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil musulmi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tsaya a cikin jama'a ta sahabbai fa'afina alallahi bima huwa ahlu wato ya kyautata ma ubangijinsa yabo geban da ya cancanta ya bi shi sun makala sannan manzon Allah sai ya faɗa amma ba'adu bayan abin da ya gabata na kyautata yabo ga ubangijina fa inna ikhwanakum ha'ula'i manzon Allah ya ce kusan da cewa waɗannan 'yan uwan naku qad ja'una ta'ibi tabbas sun zo mana suna masu komawa ga ubangijinsu ma'ana sun tuba game da kafirci sun musulunta wa inni ra'aitu an arudda ilaihim sabiyahu manzo Allah ya ce ni kwa ina ganin abin da ya dace wato na dawo musu da ribatattun bayansu an gane ko iya abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gani cewa kawai a dawo musu da matansu da 'ya'yansu a yafe musu sai ya ce faman a habba minkum an gane ku shine ya gabata a can ai cayi nasibi lakum manzo Allah ya ce rabona naku ne ma'ana ni dai na wani yafi to shine sai ya faɗa ga sahabbai a cikin khutba manzo Allah ya ce faman a habba minkum an yubayyiba bi zalika falyafal manzan Allah ya ce duk wanda yake so daga cikinku da zai iya yafi musu manzan Allah ya ce fal ya fa'al ya yafi wa man ahabba minkum an yakuna ala harrihi hatta nu'tiyahu iyyahu min awwali ma yafi'u Allah alaina falyaf'al manzan Allah ya ce duk wanda yake so daga cikinku ya kasance akan rabansa ma'ana cewa ba zai yafe ba to ya biyo mu bashi hatta nu'tiyahu min awwali ma yafi Allahu alaina dan mu biya shi a farkon abin da Allah ya dawo mana da shi na ganima fal ya fa'al manzo Allah ya ce wanda ya ga ba zai iya yafewa to za mu dawo musu dai da matansu da bayinsu raban shi sai ya jira farkon ganima wanda Allah zai dawo mana da ita a ciki za mu biya shi hakki shi a lokacin nan faqalan nasu jama'a gaba daya sai suka ce qad tayyabna zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tabbas mun yafe musu saboda kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ka nemi alhurma abun kuma ya ya zama wajibi akan mu kenan mu karbi neman alhurmarka tunda ya nema cewa wanda ya ga zai iya yafewa manzon Allah ya ce ya wanda ya ga ba zai iya yafewa to a yanzu dai mun yafe musu rabon shi sai ya jira farkon ganima idan Allah ya dawo mana da wata ganima to a ciki za mu biya shi haƙƙin shi to gaba su sai suka ce qadid tayyibna zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wato mun yafe musu wannan abin da suka nema saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin shi ya nema al'umma haka faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce inna la nadri man azina minkum fi zalika mimman lam yaza yace lalle ba mu yi sani ba game da wanda ya ba da izini daga cikin ku game da haka sannan kuma ba mu san ba wani ne bai yafi ba haka kawai a cikin wawuya kowa ya ce min yafe min yafe manzon Allah ya ce a abu da ɗaya an gane ko shine domin wani bai faɗa ba wani kuma yakan iya zamantowa kunyar jama'a ce wani ku an ci albasa ne da bakin shi an ce an yafe an yafe shi ya dawo ya ce bai yafe ba to don haka shine sai ya ce inna la nadir maza Allah ya ce lalle ba bai sani ba man azina minkum game da wanda ya ba da izini daga cikin ku fi zalika game da yafe musu min man lam ya azin game da wanda bai yafe ba maza Allah ya ce ba musamman wa ya yafe wane ne bai yafe ba farji'u maza Allah ya ce ku koma hatta yarfa'u ilaina urafa'ukum amraku har manyan ku wato su isan mana da lamarin ku cewa gaba ɗayan ku kun haɗu kun yafe an gane ko ko ba ku yafe ba kowanne kenan ya je da jama'arsa su tattauna lafazin urafa jam'i ne na arif an gane ko jam'i ne na arif ma'ana wanda yake shugaba wanda za a zabe shi a wakilta shi akan wani abu manzo Allah ya ce ku je ma'ana shugabanninku su isar mana da sakonku kun yafe ko ba ku yafe faraja annas a lokacin nan jama'a suka koma suka yi shawara fa kallamahum urafa'uhum manyan su wato suka tattauna da su a ƙarshe suka yi ittifakin cewa gaba ɗaya sun yafe ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم sannan suka dawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruhu annahum qad qayyahu wa adhin suka bashi labarin cewa sun yafe kuma sun bashi izini a dawo musu da ribatattun bayansu a takaice bayani ya gabata akan wannan babi wannan yana nuna mana idan aka wakilta wakili to duk abin da aka bashi na kyauta ba na shi ba ne na shi da jama'ar da suka wakilta shi idan aka tura ka ka nema ma wani alhurma abin da aka baka to ba kai aka ba ba shi wanda aka tura wanda ka tura ya nema maka alhurma shi shi nashi an gane ko wanda ya tura ka ka nema masa alhurmar shi shi ne aka masa kyautar za mu tashi kenan babi na gaba قال المصنف رحمه الله تعالى باب إذا وكل رجل رجلا أن يؤتي شيئا ولم يبين كم يؤتي فأعطى على ما يتعارفه الناس قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج هو المكي عن عطاء بن أبي رباح عن عطاء بن أبي رباح وغيره يزيد بعضهم على بعض ولم يبلغه كله رجل واحد منه منهم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنت على جمل سفان إنما هو في آخر القوم فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا قلت جابر بن عبد الله قال ما لك قلت إني على جمل سفان قال أمعك قضيب قلت نعم قال أعطيني فأعطيته فضربه فزجره فكان من ذلك المكان من أول القوم قال بئني فقلت بل هو لك يا رسول الله قال بل بئني قد أخذته بأربعة دنانير ولك ظهره إلى المدينة فلما دنونا من المدينة أخذت أرتهل قال أين تريد قلت تزوجت امرأة قد خلا منها قال فهلا جارية تلائبها وتلاعبك قلت إن أبي توفي وترك بنات فأردت أن أنكح امرأة قد جربت خلا منها قال فذلك فلما قدمنا المدينة قال يا بلال أقضه وزده فأعطاه أربعة دنانير وزاده كيراطا قال جابر رضي الله عنه لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن القيراط يفارق جراب جابر بن عبد الله رضي الله عنهما malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da cewa idan wani mutum ya wakilta wani an yi iya shay'an akan cewa ya yi kyauta da abu kaza walam yubayyin kam yu'di amma bai bayyana masa ba gwalgwadon abin da zai bada kace je ka ka ɗauka ka bashi to amma baka bayyana masa ba gwalgwadon abin da zai bada shi da ka wakilta fa'a'afa alama ya ta'arafu nas wato sai ya yi wannan kyauta a bisa gwalgwadon abin da jama'a suka yi sani yau da gobe abin da aka san shi a al'ada yanzu misali almajiri ne ya yi bara sai ka ce ku je ku ɗauko abinci ku bashi a al'ada an san hatsi ko dawa ko shinkafa da ake tsakura ma almajiri bai wuce ba kamar tafin hannu in ya yi yawa gaye shi shine kamar mulkin kwano to da ka aika shi sai ya ci kurtiya kaga nan kana iya taka masa mulki ka ce a saboda bai ba da ba akan abu wanda yake sananne a al'adar mutane irin abin da ake ɗauka ake ba almajiri an gane ko? to don haka a duk lokacin da ka wakilta mutum cewa ya je ya yi kyauta da kaza baka bayyana masa ba gwalgwadon abin da zai bada to iya a nan sai ya dawo al'urf ita ce al'ada a al'adance in aka ce a bada kaza kamar gwalgwadon menene ake badawa shine a nan yace idza wakkala rajulu rajulan idan wani mutum ya wakilta wani an yi ubiya shay'an akan cewa ya yi kyauta da wani abu ya ba da wani abu walam yi bayyan kam yi ubi amma bai bayyana ma wakilin nasa gwargwadon abin da zai bada fa'a a alama ya ta'arafu nasu shi wakilin sai ya bada a gwargwadon abin da aka sani jama'a suka sani ma'ana suka suka saba akan shi alama ya ta'arafu nasu akan abin da mutane suka saba akan shi yau da gobe shine al'ada kenan al'uruf shin wannan abin da ya bada ya yi ko bai yi ba shi ne ana malam kenan ya zo mana da dalilin da zai yanke mana hukunci shi ne yake cewa wato abba ibn abi raba da ma wani daga cikin marwaita sun rawaito wannan hadisi sai dai yazidu ba abuhum ala ba'di junansu na daɗawa a kan riwaya ta juna ma'ana wani za ka samu ya ƙara kaza wani shi ma ya ƙara kaza a nan a ɓangaren riwayar tasu kenan riwayar tasu bata zamanto ba daidai kamar warin takalmi kenan wani yana karawa akan ta dan uwansa sai ce wa lam yuballighu kullahu rajulun wahidun minhu yace babu daidai da mutum ɗaya daga cikin marwaitan wanda wato ya isar da hadisin gaba ɗayansa kamar yadda yake nan sai a samu ziyada a cikin riwayar wani wannan shi ma sai a samu wani ƙari a cikin riwayarsa wanda a cikin wacce riwaya ba amma a ce a jimulce riwaya cikakka babu ɗaya daga cikinsu wanda ya kawo ta shi ne sai yake cewa daga jabir ibn abdullah allah ya ƙara musu yadda ke faɗa cewa na kasance tare da manzon allah sallallahu alaihi wasallam a wani bulaguro fa kuntu ala jamalin safari ya ce na kasance a kan wani raƙumi safari wanda yake dakushashe an gane ko da kyar yake tafiya tafiyarsa san ɗuri idan aka ce ba'irun safar ko jamalun safar ma'ana wanda ke sanɗo a wajen tafiya shine kenan dakushewarsa shine ya ce kuntu ala jamalin safari na kasance akan wani raƙumi dakushashe baya iya tafiya da kyau innama huwa fi akhiril qawm yace a can karshen jama'a shine kuta jama'a kowa ya shiga gaba shine karshe wa marra bi annabi sallallahu alaihi wa sallam yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya wuce da ni wanda al'ada da ɗabi'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan yana tafiya da jama'a a cikin halin gudaguro manzon Allah baya shiga gaba shi yake tsayawa can karshen baya jama'a suna gaba a gane ku saboda wanda ya kasa a taimaka masa sai jama'a sun yi gaba sannan shi yake biyowa baya to shine jabir fa shine karshen jama'a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ya tarro shi shine yace fa marra biyan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya wuce da ni wannan yana nuna mana wato tsantsar adalci na musulunci irin yadda kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake mu'amalantar jama'a da kyakkyawar mu'amala kaga maimakon in shugaba ya wuce gaba to duk wanda abin hawan su yake da kuzari kawai biyo shi za su yi ba za su bari bai bar su a baya duk wanda abin hawan shi yake rauni sai dai in an isa gida sannan shi ya biyo baya kaga wani yakan iya samun matsala wani yakan iya samun matsala to don haka hikima ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama in yana tafiya da jama'arsa cikin bulaguro to jama'a sukan yi gaba shi ya tsaya a baya domin in an haɗu da wanda an samu gajiyayye wanda za a taimaka masa sai a taimaka masa wanda abin hawan sai kasa to shi na nan jabir ya ce famar radiyan nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce da ni faƙala sai ya ce man haza wannan kowa ne ne domin a lokacin nan maza Allah sallallahu alaihi wa sallama bai gane shi ba sai yake tambaya wane ne qultu jabir ibn abdullah nace masa ni ne jabir dan abdullah anan an shafe mubtada an wanzar da labarin kenan ana jabir ibn abdullah ni ne jabir dan abdullah Allah sai manzo Allah yace da shi malak ya same ka ya jabir kayi jinkiri jama'a sun yi gaba kai a baya kultu sai na ce masa inni ala jamalin safari ya rasulallahi ina kan wani raƙumi da kusheshe baya iya tafiya da kyau wannan shine sababin abin da yasa jama'a suka baro ni a baya qala sai manzon Allah ya ce masa amma ka qadi shin akwai wani kirho tare da kai ma'ana akwai wata tsimingiya ko ka ce kirho qultu na'am nace masa kwarai akwai ku kirho tare da ni qala sai manzon Allah ya ce a'dini manzon Allah ya ce ba ni shi fa a'abaituhu jabir ya ce na dauka na mika masa manzon Allah da ya karba fa da rabahu sai ya doki wannan raƙumi fa zajarahu manzon Allah ya tsawatar da shi ya bugi raƙumin kuma ya masa tsawa fakana min zalikal makani daga wannan wuri da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bigi wannan rakumi ya tsawatar da shi min awwalil qawl sai gashi shine a gaban jama'a tuni ya zo ya keta su ya ba su ratan tafiya sai ma da Jabir shi yake jira amma sai ga yanzu Jabir shi yake jiran jama'a rakuminsa ya kwashi wani kuzari wanda babu irinsa alama daga cikin alamomin gaskiyar manzanci da annabta na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga fa bulala ce fa kawai da ya karba ya buga ma raƙum ya tsawatar da shi ubangiji ta'ala da kudirar shi kai tsaye ya zuba ma raƙum kuzari kuzarin da babu wani raƙumi mai kuzarin shi a cikin a cikin tawagar gaba daya shine ya ce fakana min zalikal makani daga wannan bude manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bugira kuma sai ya kasance min awwalil qaumi shine gaban jama'a qala sai manzon Allah ya ce ma Jabir bi'ini sayan mun da raqumin naka ya Jabir sayan mun da shi ma ni za mu iya fa'idanta a nan a daidai wannan kalima da ya ce masa bi'ini sayar mun da shi na'am neman mutum ya sayar ma da kayan shi ko da bai daga shi a kasuwa ya tallata ko da ba bai ce ba na saidawa ne ba da fi wani sai damun ka zama kaga ana ai jabir bai daga rakumunsa cewa zai sayar amma manzan Allah ya ce masa bi'ini sayan mun da rakumunka don haka idan mutum ya ga abu a gunka ya burge shi ya ce wani sayar mun da shi to kar ka samu damuwa ya aikata abin da ya halatta in kana da bukatar sayar masa ka sayar masa in ba na sayarwa bane ka ce a faƙultu sai na ce masa bal huwa laka ya rasulallah na baka gaba ɗaya ya rasulallah na baka kyautar shi kaga yanda mazan jiya sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yanda suke karrama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ga cewa manzan Allah yana da buƙatar raƙumin cewa a sayar masa sai ce gaba ɗaya na baka shi tsammanin ka jabir mawadaci ne ba mawadaci ba ne talakka ne kuma wanda ke akwai nauyin iyali a kansa saboda mahaifinsa da ya mutu ma ya bar mishi nauyin bashi da kyal da kyal jabir a sai da aka taimaka masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taimaka masa sannan ya biya ma mahaifin nashi bashin da yake kansa amma ga ya kai tsaye dangane da rakum ya ce ya rasulullahi na baka wannan shine al-isar fifita dan uwanka akan san kanka koda kana da bukatar abu sai dai kuma ba a bukatar ba kawai daga kaga abu a wajen mutum ka ce ya bani shi ko kuma mutum ka cewa na sayar mun kaza ya ce ya baka kage cewa mabukaci ne a karka karbe masa abin shi ka ce masa da wasa dai nake maka ko kuma ka yi wata hikima dai yadda dai za ka bara masa kayan shi domin in ka karɓa takuruwa zai yi shi ne ya ce bal huwa laka ya rasulallah raƙumin na baka shi ƙala sai manzan Allah ya ce masa bal bi nihi a a ba na buƙatar kyautar ni dai abin da nake buƙata manzan Allah ya ce bi nihi sayar min da shi qad akhadtuhu bi arba'ati dananira manzan Allah ya ce na siye shi dinare hudu wa laka bahruhu ila madina kuma na baka wato damar ka hau bayansa har ka isa zuwa madina in mai isa madina in karbi raguni a nan za mu ƙara fa'idanta kafin mutum ya faɗa ma kuɗin kayan shi ba laifi kana iya cewa na saya kaza kaga jabir bai ce ba a kawo kaza maza Allah ya ce kada a kansu tuhu bi arba'ati da nani na siye shi dinare hudu kuma ya ce walaka zaharuhu ilal madina kuma na bara maka ka hau bayan shi har zuwa madina balan ma da nauna minal madina jabir ya ce lokacin da muka kusanci birnin madina a kanzu artahidu sai na haɗu ina sauri jabir yana sauri yana buga raƙumin shi yana sauri da aka kusanci birnin madina ƙala sai manzan Allah ya ce masa aina ture ina kake nihin tafiya saurin me kake ya jabir wannan yana nuna mana in kaga mutum a cikin wani yanayi abin ya daure maka kai ba laifi bane kana iya tambayarsa maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga jabir yana sauri maza Allah yake ce masa aina ture ina kake nihi ma'ana saurin me kake ya jabir qultu sai na ce masa tazawwajtu mar'atan qad khala minha yace tabbas na auri wata mata wanda mijinta ya riga ya kaɗaita da ita ma'ana a takaice ba zaura ce gane ku shine yace qad khala minha ay zawjuha mijin da ya aure ta ya kaɗaita da ita ma'ana zaura ce qala sai manzo Allah yace masa fa halla jariyatan tulaibuha wa tulaibuk jarir me ya hana ka aure budurwa yarinya yar karama tulaibuha wa tulaibuka ta ringa wargi da kai kai ma kana wargi da ita wannan wato kwadaitarwa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake masa ya ba shi labarin cewa zaura ya aura manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya nuna masa cewa ai ga abin da ya dace ko kuma mu ce ya fi dacewa fa halla jariyatan manzon Allah ya ce me ya hana ka aure wato ya riɗe budurwa tula'ibu ha ka ringa wargi da ita wa tula'ibu ka ita ma ta ringa maka wargi kultu sai na ce masa inna abi wato lalle mahaifina shine abdullahi ibnu haram al-ansari Allah ya kara masa yadda tuwufiya Allah ya masa rasuwa wa taraka banati kuma ya bar 'ya'ya mata ga sunan kalludi ya bar musu su wajen mace tara mahaifinsa ya mutu ya bar masa ya ce don haka ba a rattu ana an ki hamra atan kadi jarrabat ya ce don haka sai na so in auri mace mace wadda ta jarraba yau da gobe ta san daɗi ta san wuya ta san yanda ake tafiyar da al'amura an gane ko kalamin ha wadda kuma mijinta ya kaɗaita da ita kenan ba zawara kaga ita za ta iya haƙuri kuma ta san duka yanayin rayuwa amma inda a ce budurwa ya aura yarinya karama yar kama muketa kaga ba yanda za a yi da waɗannan yaran wato su samu zutuwa kullum kenan zai kasance babu kwanciyar hankali a gida to shi yasa jabir Allah ya kara masa yadda a nan ya faɗa ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama iya uzurinsa da yasa ya auri bazawara shine yace fa aradtu an anki hamra'atan yace dan haka naso in auri mace qad jarrabat wadda ta jarraba al'amura yau da gobe ta san dadi ta san wuya kalamin ha wadda ko miji ya kada mijinta ya riga ya kadaita da ita ma'ana bazawara qala sai manzon Allah ya ce fa zadik abinda kai yayi daidai manzon Allah ya jinjina masa ya yaba masa akan irin wannan ra'ayi na shi ra'ayi ne kuma wanda yake dacicci manzon Allah ya ce fa zadik abinda kai wato yayi daidai falamma qadimna al-madina yace lokacin da muka isa birnin madina qala ya bilal manzon Allah ya faɗa ga bilal yace aqdihi wa zidhu je ka ka biya jabir wato kudinsa na raƙumi wa zidu manzo Allah ya ce kuma ƙara masa an gane ko ka biya shi haƙƙin shi ka cika masa haƙƙinsa kuma ka ƙara masa a wannan gaba za mu fa'idanci idan mutum yana da haƙƙi a kanka in kana da hali in ka biya shi haƙƙin shi ƙara mushi wani abu wannan abu da ka kara masa zai kara faranta zuciyar shi ya ji daɗi ya yi murna in gobe ka neme shi kai tsaye za ka gaji wannan kuma karamci ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce biya shi haƙƙin shi wa zidhu manzan Allah ya ce kuma kara masa wani abu me za a yi fa a abahu arba'ata da nanira bilal Allah ya kara masa yadda wato ya ba shi dinaransa hudu kamar yadda aka kashe ciniki wa za da hu kiraban sai ya daɗa masa kirab wanda shi ma awo ne an gane ko na zinare da ake sai ya daɗa masa ƙala jabir jabir Allah ya ƙara masa yadda sai ya ce la tufariqu ni ziyadatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi har kullum kyautar manzan Allah sallallahu alaihi wannan dadi kari na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dai baya rabuwa da kullum manzan Allah in yamin abu sai ya kara mu an gane ko anan yana yabo ne cewa la tufariqu ni ziyadatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace har yau dai kari na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama baya rabuwa da ni sai yace falam yakuni liqiradu yuqaribu yufariqu jiraba jabir ibn abdullah ya ce wannan kiradi bai zaman tuba da zai rabu da burgamin jabir Allah ya kara masa yadda ma'ana kiradin da aka bashi an bashi ya saka kuma a cikin burgaminsa a nan wato mahallin shahid ko kuma mu ce a nan wajihud dilala da malam ya zo da wannan hadisi cewa idan mutum ya wakilta wakili cewa ya ba da kaza ya ba da wani abu shi wanda aka wakilta shi wanda ya ce a badan bai bayyana ba gwargwadon abin da za a bada shi wanda aka wakilta sai ya bada iya abin da a al'adance aka sani to shine malam ya ce yayi kaga a nan bilal allah ya kara masa yadda maza allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa akudihi wa zidku biya shi hakkin shi kuma ka kara masa amma bai bayyana masa ba gwargwadon abin da zai kara shi kuma bilal allah ya kara masa yadda sai ya dauki kiradi sai ya bashi bayan ya biya shi dinarinsa hudu to wannan shine dalilin da yake nuna mana wakili kenan in aka ce ika za in ba a bayyana maka ba gwargwadon abin da za ka yi to sai ka koma al'ada yaya ake yin abu kaza bakin gwargwadon yadda ake yi sai ka yi haka in ka yi haka wannan ya yi amma in ka yi saɓanin abin da yake na al'ada to wannan wanda ya wakilta ka yana iya tada wannan abin da ka bada kamar yadda muka yi bayani kace shiga manga za ka koma almajiri abinci ka bashi a tafin hannu ake ɗaukowa a irin wancan lokaci ko kuma a murfin kwano idan ka ciko tiya yana iya cewa saboda kaya abu wanda yake sabanin al'ada amma in ya ce je ka ɗauko masa tiya guda ko ɗauko bahu ka ba shi to wannan abin da ya bayyana maka shine za ka bada babu wakalatil mar'ati li imama fin nikah قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك وابن أنس ابن مالك الأصبهي عن أبي حازم هو سلمة بن دينار عن سهل بن سعد هو السائدي رضي الله عنه أنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني قد وهبت لك من نفسي فقال رجل زوجنيها زوجنيها قال قد زوجناكها بما معك من القرآن wato wannan babi ne wanda ke bayani game da hukuncin mace ta wakilta shugaba game da aurar da ita an gane ko? mace ta wakilta shugaba cewa ga yana samu mijin aure aurar da ni shine anan malam ya zo mana da hadisin sahal ibn sa'ad as-sa'idi Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa ja'a timra'atun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wata mata ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mata ta shahara da alwahi batu nafsa mai kyautar kanta kenan an gane ko alwahi ba suke kiranta ja'at imra'atun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wata mata ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa malam yayi ikhtisarin kin hadisin ana ita wannan mata da ta zo wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai ta yi tsaye gabansa ta ce ya rasulallahi takanas na zo ne don na yi kyautar kaina zuwa gare ka ma'ana na baka kaina a riwayar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama fasa'a da wasauwa ba ya daga dibinsa sama ya kalle ta kuma ya sadda ya kalli kasanta sama da kasa manzan Allah ya kalle ta manzan Allah sai ya sun ya kai bai ce komai ba ta jima a tsaye ta ce ya rasulallahi ina faɗa maka na baka kyautar kaina manzan Allah da ya kyale bai ce mata komai ba ta sake maimaitawa karo na uku manzon Allah bai tanka mata ba wani daga cikin sahabbai sai ya ɗauki numfashin ‘yan uwansa sai ya ce zawiji ni a ya rasulallah ya ce ya manzon Allah in har baka bukatar ta ni aura mu kuma a nan mu gane karamci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda kai ne a yau sai ka ce a baki mun ba kaga game da faɗin haka akwai tuzartawa akwai wulakantawa amma manzan Allah sai yi ja bakinsa ya kyale bai ce mata komai ba to a lokacin nan shi wannan sahabi ya ce zaune jini ha ya ce ya rasulallah aura mun ita in har kai baka bukata manzan Allah ya ce masa kawo sadaki ya ce ya rasulallah ko gida ko daji ya ce ban mallaki komai ba in ban da wannan gudunawa zanen shi wanda yake ɗaure a tsatsan shi wanda ya rufe al'aurar shi ya ce ya rasulallah shi ne iya abin da na mallaka manzo Allah ya ce to me za ta yi da zanen ka in kai ka ba ta shi a matsayin sadaki to kuma menene za ka ɗaura manzo Allah ya ce je ka nemo sadaki ya tafi ya buga ya buga ya buga ya dawo ya ce ya rasulallah shuru ne Allah ya ce masa koma dai ka nemo sadaki ya je ya buga ya buga ya dawo kamar ɗazu kamar jiya maza Allah ya ce masa iltamis walau khataman min hadidi manzo Allah ya ce je ka ka nemo sadaki ko da a ce zobe ne na bakin karfe ya je ya buga ya buga daidai da zobe na bakin karfe bai samu ya dawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tambaye shi me ka haddace na alqur'ani yace na haddace sura kaza da sura kaza da sura kaza manzo Allah sai ya ce to qad zawwajna kaha limama aka min alqur'an manzo Allah ya ce tabbas mun aura maka ita game da abin da ke tare da kai na alqur'ani ma'ana je ka karantar da ita waɗannan surori da ka haddace su ne sadaki je ka karantar da ita wanda wannan yana nuna halaccin wato ijara ta zamanto a matsayin sadaki an gane ko matar ta sa ka aiki kai mata aiki aikin da ka mata shine a matsayin sadakinta karantar da ita da yi waɗannan surori shine matsayin sadaki maza Allah ya ce kada zawwajina ka habi mama aka min alquran tabbas mun aura maka ita a sababin abin da ke tare da kai na alquran to anan malam ya yi babi na musamman ma'ana hukuncin mace ta wakilta shugaba game da aurar da ita me yasa saboda ita wannan mata da ta ce ya rasulullahi na baka kyautar kaina wannan kwata-kwata a lokacin nan ta miƙa lamarinta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka da wannan ya zaburo ya ce ya rasulullahi in baka bukata ni ka aura min ita ita matar ai bata yi musu ba maza Allah ya ce masa je ka ka nemo sadaki har aka kai a ƙarshe manzon Allah ya ce to na aura maka ita game da abin da yake tare da kai na alkur'ani wanda ka hada ce da yake karantar da ita to wannan shine yake nuna mana mace takan iya wakilta shugaba da sunan cewa in ya sa wannan cewa ga ta hudu miji ma'ana ya aurar da ita amma in wani ne ba ko da ta wakilta shi sai da izinin alwalinta an gane ku sai da izinin alwali don ba haka ba kawai mace ta wakilta ka cewa ɗaura mun aure na samu miji sai ka tambaye ta ina alwalin ki yake a tambaye an gane ku ya ba da izini in ya ba da izini kenan ka zama wakili amma in bai ba da izini to bai dacewa shi shugaba shine waliyu man la waliyala zan Allah ya ce fa inishtajaru fa sultan waliyu man la waliyala au kama qala باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز وقال عثمان بن الهيثم أبو عمرو حدثنا أوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحصو من الطعام فأخذته وقلت والله لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني مهتاج وعلي إيال ولي حاجة شديدة قال فخليت عنه فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة قال قلت يا رسول الله شكا حاجة شديدة وإيالا فرحمته فخليت سبيلا قال أما إنه قد كذبك وسيعود فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود فرصدته فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعني فإني مهتاج وعلي إيال لا أعود فرحمته فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك قلت يا رسول الله شكا حاجة شديدة وإيالا فرحمته فخليت سبيله قال amma innahu qad kadhabaka wa sayaudu فرصدته الثالثة فجعل يهثو من الطعام فأخذته فقلت لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا آخر ثلاث مرات إنك تزعم لا تعود ثم تعود قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها قلت ما هن قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله قال ما هي قلت قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقرب ولا يقربك شيطان حتى تصبح وكانوا أحرص شيء على الخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك وهو كذوب تعلم من تخاطب منذ ثلاث تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة قال لا قال ذاك شيطان wato wannan babi ne wanda ke bayani game da cewa idan mutum ya wakilta wani fatarakal wakilu shay'an shi wanda aka wakiltan sai ya bar wani abu ya yafi fa ajaza muwakkil shi wanda ya wakilta wato sai ya zartar da wannan yafiya da aka yi ce ba komai malam ya ce fahuwa ja'iz ce wannan ya halatta kai da aka wakilta ka akan wani abu sai ka yafe ma wani wani abu daga cikin wannan abu da aka wakilta ka wanda ba naka bane sai ka faɗa ma shi wanda ya wakilta ka sai ya ce ba komai to abin da ya faɗa ba komai wannan abin da ka zartar da shi yayi amma fa in yace bai yarda ba dole za a dawo masa da haƙƙinsa sai ya ce wa in aqradahu ila ajalin musamma haka wanda wato aka wakilta shi akan wani abu sai ya ba da ramce daga cikin abin da aka wakilta shi a kansa zuwa wani lokaci kayyadadde to wannan ya halatta an gane ko an baka wakilci akan wani abu wani ya zo yana bukatar ramce sai karanta masa zuwa lokaci kaza to in ka faɗa ma mai gida ya ce a ba komai to wannan yayi shi ne anan malam ya zo mana da hadisin abu huraira allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya wakilta ni game da gadin zaka ta ramadan zaka ta ramadan me ake kiranta da suna zakar kunu ko ka ce hudda kai ne za mu iya fa'idanta a nan da ya ce wakala ni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi hifuzi zakati ramadan zan Allah sallallahu alaihi wasallama ya wakilta ni game da gadin zakar kuno yawa ma'ana wanda ke jagorantar jama'a yakan wakilci tattara duk abin da ya shafi dukiyar zakka tsawa'an zakka wadda take ta dukiyoyi ko irin wannan zakkar kono da sauransu amma tare da cewa akwai fa'idar da muke ne kama sababi ba za ka zo ka tare kaya ka ce na bar ma Allah Allah zai kiyaye su ita ma fa'ida ce a karkashin wannan kin saboda aya na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya sa dan gaji to kar mu ja abinda muke so mu fahimta a nan halaccin fitar da zakka ta hudda kai a tara ta kafin a wayi gari ran idi domin sahabbai sukan fitar da ita su lissafa sai su kawo a ajiye kafin a kai ranar idi lokacin da maza Allah sallallahu alaihi wasallam zai raba ta ga waɗanda suka cancanta a basu an tara ta ne kafin a zo ranar dan bayan da za a yi maza Allah sallallahu alaihi wasallam a wayi gari ran idi ya jinkirta bayar da zakkar kono ga waɗanda suka cancanta a basu dan kar ka fahimci cewa bayan Ramadan kin ne tana na a tare aka wakilta shi ya ci gaba da gadi a'a ita hikima da aka shar'anta ta dan a wadatar da talakawa da miskinai game da yawon bara a yinin idi su ma a yi tarayya da su a cikin farin ciki don haka malamai suka ce ya halatta a fitar da zakka ta kono kafin ranar idi da kwana biyu ko kwana ɗaya to da wannan da kwanuka ne wa mazala sallallahu alaihi wasallama ya wakilta wato abu hurairah Allah ya kara masa ya daye gadinta shine yace fa atani atin sai wani mai zawwa ya zo mun a cikin dare kamar yadda yake cikin riwaya faja'ala ya hasu min ba'am wato sai ya hadu wato yana kwasar wannan abinci yana kwasar wannan abinci kamar yadda yake cikin wata riwaya baga ce ta dabino an tara dabino sai zo yana ta kwasa fa akastu abu hurairah Allah ya kara masa yadda yace sai na cafke shi na kama barawo wa qultu sai na ce wallahi la arfa annaka ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wallahi sai na kai karanka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam qala sai ya ce inni muhtajir yace ni mabukaci ne yake lallaba sai ya ce ni mabukaci ne wa alayya iyalun yace kuma ina da nauyin iyali a kaina wali hajatun shadidun ina da bukata mai tsanani ba dan so na ba na zo nake kwasar wannan dole ce qala abu huraira Allah ya kara masa yadda ya ce sai na tausaya masa fa kallaitu anhu na fita daga sha'aninsa na ce je ka fa asbahatu nawayi gari na zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ina zawwa manzon Allah sai ya ce da ni ya aba huraira ma fa'ala asiruka albariha wato mi fursunanka na jiya wato ya aikata yaya kuka yi da shi yana zawa fa aka ce masa yaya kai da wani jiya idan aka ce asir shine fursuna wanda ka cirke shi wanda aka kama shi idan aka ce albariha abinda aka yi a dare na jiya shine ake nihi da albariha an gane ko in abinda aka yi a cikin yini na jiya ne sai ka yi amfani da lafazin ams amma in abinda aka yi a dare cikin dare a jiya to shine larabawa suke amfani da lafazin bariha shi manzan Allah ya ce masa ma fa'ala asiru kalbariha wato mi fursunan ka ya aikata a daren jiya alama daga cikin alamomi na gaskiyar manzanci da annabta na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin al'amari ne na gaibi kamar yadda yake cikin wata riwaya takanas ubangiji ta'ala ya turo jibrilu alaihi salam ya labarta masa abin da ya gudana tsakanin abu huraira da wannan barawo nashi shi ne maza Allah ya ce masa ma fa'ada asiruka bariha miri wato mi fursunanka a daren jiya ya aikata qala sai ya ce qultu ya rasulullah na ce ya manzon Allah da na camke shi shaka hajatan shadidatan wa iyali ya kai mun kukan cewa yana da tsananin bukata kuma yana da iyali farahimtuhu don haka na tausaya masa fa kallaitu sabila na fita daga sha'aninsa na ce masa jeka Allah sai manzo Allah ya ce amma innahu kad kadzabaka ka san da cewa kariya ya maka wasa yahudu da sannu zai dawo an gane ko ba wata tsananin bukata ba wani iyali barawo ne kawai kuma da sannu zai dawo sa'idu ka tsare Abu Hurairah ya ce fa araftu annahu sayahudu sai na yi sani na tabbata cewa lalle ne zai dawo li kauli rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama innahu sayahudu domin fadar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama lalle da sannu zai dawo kaga yanda magabatan kwarai suke gaskata ubangiji subhanahu wata'ala suke gaskata manzansa da manzan Allah ya ce masa lalle zai dawo to babu wata shakka tare da shi ya tabbata tunda manzan Allah ya faɗa haka ne zai dawo to haka ake buƙatar mumini ya zamanto akan yaƙini game da duk abin da Allah ya faɗa da duk abin da manzansa ya faɗa kar a samu kokonto daidai da nisu da zarra a cikin zuciyarka in dai game da abin da Allah ya faɗa ne ko manzan shi manzan Allah ya faɗa masa ya ce karya ya maka da sannu zai dawo ya ce wallahi sai na yi sani na tabbata zai dawo domin manzan Allah ya ce mun zai dawo farasattuhu ya ce sai na yi dakonsa faja'ala ya hasu mina ba'am sai ko gashi ya dawo ya ringa kwasar abinci ya ringa kwasa idan aka ce alhasu wato shine hira abu kenan ya ringa kwasa haka yana hirawa kawai kwasa yake yana yana kwasa ce ya fa akaltu abu hurairah Allah ya kara masa yadda ya ce sai na koma caukar shi karo na biyu faƙultu na ce masa la'arfa an naka ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lalle ne zan ɗaukaka ƙaranka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙala sai ya ce da ni da'ani ya ce kyale ni fai ni mutaji da Allah sakanni ya ce ni mabukaci ne wa alayya iyalin kuma akwai nauyin iyali a kaina la a'udu alƙawari nake maka ba zan dawo ba daga wannan karo an ƙari ya ce la a'udu ba zan dawo ba abu huraira Allah ya kara masa yadda ya ce farahimtuhu sai na tausaya masa fa hallaitu sabila na fita daga sha'aninsa fa asbahatu na wayi gari na zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni ya aba huraira ya kai aba huraira ma fa'ala asiruka me fursuninka me fursunanka ya koma aikatawa duk da cewa fursuna dai kalima ce inkiliziya wanda a turance ma turancin faransa kusan haka ne a hausa ya sunan dan kaso kenan dan kaso dai ya yi tarjama ce in ka ce dan kaso tarjama ne ko da yake su ma ai haka ne tun da ai su ma kamar aka ce dan kaso ai dan gidan kaso ake nihi shine ai fursuna ko kenan fa'ida ce muke nema in mu da wanda ya san sunan shi a hausa shine to a takaice shine yace ma fa'ala asiruka yace mi fursunanka ya aikata qala sai yace ya rasulullahi ya manzon Allah shaka hajatan shadidatan ya kai kukan bukata mai tsanani wa iyalan kuma da nauyin iyali ya faɗa mun cewa iyali gare shi farahimtuhu fa kallaitu sabila na tausaya masa na fita daga sha'aninsa qala sai manzo Allah yace da ni amma innahu qad kadzabaka ka san da cewa dai ya koma yi maka kariya wasa yahudu manzo Allah yace tabbas kuma zai koma dawowa farasattuhu thalitha abu huraira Allah ya kara masa yadda yace nayi dakon sa wato karo na uku faja'ala yahsu min at-ta'am sai gashi ya zo ya haɗu yana kwasar abinci fa'akartuhu na koma caukar shi faƙuntu na ce masa la'arfa an naka ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lalle ne zan ɗaukaka ƙarinka wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa haza akhiru salati marrat yace wannan shine karshen karo na uku zawarka wannan ta uku ce amma daga wannan an kare wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zan kai ƙarinka innaka tazumu la ta'udu thumma ta'udu kana faɗa kai ba za ka dawo ba kuma sannan ka dawo kenan gobe ma in na saki ka dawowa za ka yi ƙala sai ya ce da'ani u'allimuka kalimatin yanfa'uka Allahu biha ya san fa menene ake cewa tawayo ta kare tunda ya zo so uku an cimke shi kusan karo na uku nan me za mu iya fa'idanta shine saurara ma mutum da ba shi hamzari so ɗaya so biyu har zuwa so uku an yayi so uku ta wani ana iya yanke masa hamzari don haka abu hulera ya ba shi hamzari har kusan karo na uku a karo na uku da ya gade ba za a sake shi ba sai ya ce masa da'ani rabu da ni u'allimuka kalimatin ya ce zan sanar da kai wasu kalimomi yanfa'uka Allahu biha in har ka rike waɗannan kalmomi ka karanta su to Allah zai amfanar da kai a sababinsu qultu sai nace masa mahun wasu kalmomi ne qala sai yace da ni idza awaita ila firashika in ka taro jiki zuwa shimfidarka iya abin da ya rage maka kwanci an gane ku lafazin awaita an ciro shi ne daga al'iwa al'iwa shine taro jiki zuwa wani abu kamar can da yake faɗa fa'awu ilal kahfi an gane ku ko kuma iz awal fitiyatu ilal kahfi shine yace iz iza awaita ila firashika in ka taro jiki zuwa shimfidarka fatra ayatul kursi yace karanta ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ita ce Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum hatta taktimal aya har ka cike ayar gaba ɗayan ta kenan karshen ayar zuwa wala yauduhu hifzuhuma wa huwa al-aliyyul azim fa innaka lan yazala alayka min Allahi hajir wani mai kiwo daga wajen ubangiji subhanahu wata'ala ba zai gushe ba akan ka yana kiwonka har ka wayi gari wala ya karraban naka shaytanun hatta tusbiha kuma tabbas shaydani ba zai kusance ka ba sai ka wayi gari har sai ka wayi gari mai gadi na musamman daga wajen ubangiji subhanahu wata'ala zai kwana yana gadin ka kuma shaydani yayi kaɗan ya kusance ka sai ka tashi daga wancin ka abu huraira Allah ya kara masa yadda da ya ji wannan babbar fa'ida a kallaitu sabila ya ce sai na fita daga sha'aninsa fa'asu bahatu ya ce na wayi gari faƙala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da na je wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce da ni ma fa'ala asiru kalbariha mi fursunanka ya aikata a jiya qultu ya rasulallah na ce ya manzan Allah za'ama annahu yu'allimuni kalimati ya raye cewa zai sanar da ni wasu kalmomi yanfa'uni lahu biha Allah zai amfanar da ni da su fa kallaitu sabila dan haka wato na sake shi na fita daga sha'aninsa qala sai manzon Allah ya ce ma hiya wace wasu kalmomi ne ya sanar da kai qultu sai na ce masa qala li ya ce da ni idza awaita ila firashika in ka taro jiki zuwa shimfidarka faqra ayatul kursi min awwaliha karanta ayatul kursi tun daga farkonta hatta ta katimar aya har ka ciki ayar Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa qala li kuma ya faɗa min lan yazala alayka min Allah hafiz wani mai kiwo na musamman daga wajen ubangiji subhanahu wata'ala ba zai gushe ba na kiwon ka wala ya karabka shaytanu kuma shaytani ba zai kusance ka hatta tusbi har sai ka waye gari marwacin sai ya ce wa kanu a harasa shai'in al'alala kai ya ce sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kwa ya ce sun fi kowa kwaɗaya akan aiki na alkhairi a gane ku sun fi kwaɗan alkhairi fa'ida ya gani shi ya sa ya sake shi shayi wa kanu a harasa shai'in alkhairi sun zamanto mafi kwaɗayin duk wani abu da ka sani akan alkhairi sun fi son alkhairi ko mun kankantarsa فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا الله صلى الله عليه وسلم sai ce amma innahu qad sadaqaka wa huwa kadhub ka san da cewa tabbas ya maka gaskiya game da abin da ya faɗa maka idan ka zo wurin kwanci ka karanta ayatul kursi ubangiji ta'ala zai wakilta mai gadi ya ci gaba da gadin ka sai ka kai lokacin da zaka tashi daga bacci kuma shaidani ba zai kusance ka haka ne wa huwa kadhubun maza Allah ya ce amma fa ka san da cewa tacaccen matsareci ne dan kada ka rudu an gane ko da wannan gaskiya da ya faɗa maka kenan anan da manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce masa kad sadaka ka ya maka gaskiya kaga an siffanta shi da sifa ta yabo to idan aka kyale zai iya ruduwa ya dauke shi a matsayin mai gaskiya ne amma manzon Allah sai ya bayyana masa halin sa halin shi na hakika sai ce wa huwa kazu tacaccen magareci ne kazu sigatul mubalaga ne ala wazni fa'ul an gane ko tacaccen magaryaci ne ta alamu man tukhadibu منذ salati layalin ya aba hurera manzo Allah ya ce ya aba hurera yau da kwana uku yau da dare uku ka san da wa kake kake tattaunawa qala la yace a qala manzo Allah yace zaka shedani ai wannan shedani ƙarin bayani akan hadisin da fa'idodin da suke cikinsa insha Allah zai zo a darasi na gaba nan za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك